amma in daɗi ya same shi ina ba zai taɓa bari ba yana hankali yana ɓoye bai yarda da kowa ba nan kam ya fi yarda da Allah amma idan bala'i ya same shi bai yarda da Allah ba ya fi yarda da kowa to shine sai Allah ya togiya a ka'ida in alqur'ani yace innal insana wato ismun ne wanda ake idlaqin sa akan akan jinsi na dan adam gaba daya sai dai wanda Allah ya keɓe duk inda innal insani zo alqur'ani ba taɓa yin yago ba duk inda innal insani zo ko al insanu alqur'ani to zagi ne sai ka ce wa kana al insanu qaturan wa kana al insanu kafuran wa kana al insanu aksar shay'in jadala kulqa al insanu min ajal innal insana li rabbi lakanud innal insana kulqa halu'an duk inda al insani zo alqur'ani babu kirari sai dai zagi dole wato yana nuna nature dan adam ainihi ba nature ce wacce take mai kyau ba shi yasa sai da ya zama amma kuma alkur'ani ya ambaci rana ya ambaci wata ya ambaci taurari ya ambaci ƴaƴan tsiro amma bai faɗi mugun aikin su ko ɗaya ba ko ya faɗa ya faɗi mugun aikin dabbobin daji da na gida ko maciji ma ba faɗi mugun aikin sa ba alkur'ani amma dan adam an faɗi nasa ba iyaka me yake nufi yana nufi ashe dan adam in an bar shi a ƙashin kansa babu sako daga wurin Allah to sai ya fi dukkan halittun Allah lalacewa shi za ba taɓa turo annabi cikin sauran halittu ba sai cikin dan adam shi kadai domin me tunda yafi kowa lalacewa bari a turo annabi ya zo ya cece shi ya kai can fadar Allah tunda in ya gyaru yafi kowa in ya ɓaci kuma yafi kowa ɓaci innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bari'a innal ladzina kafaru min al-kitabi wa mushrikin fi jahannam khalidina fiha ulaikahum sharrul bari'a mu'minai wanda suka kikkiawan aiki sune fiyayyin talikai gaba daya kafirai mushrikai da ahlul kitabi gaba daya wanda suka kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam kafirci alquran sune wanda suka fi kowa mugun su suka fi kowa lalacewa a halitta gaba daya idan masau sharru khairu idan masa shari da zu'an idan shari ya same shi yana da yawan raki wa idan masa alkhairu manu'an idan alheri ya same shi yana da rowa bai san kowa ya ji ma samu alheri barantana zai taya shi illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الله يتوجي أنا yace sai dai bayina musulmi masu sallah sai dai bayina musulmi masu sallah kama an tambaya aka ce Allah dukkan masu sallah ai duk bayin ka musulmi na sallah duk da dai waɗansu suna yi lokaci lokaci waɗansu wato akwai tarikus salati akwai wanda kuma suna yi wato lokacin da su samu dama su yi sallah in ba samu dama ba su yi ba akwai kuma waɗanda ko da yaushe sallan jami'in an zo da su za a yi wanne ne a cikin masu sallan duka ya game kowa da kowa ya sake cewa a'a ya ƙara togiya allazina hum ala salatihim da'imun waɗannan wanda su suna da kula da sallah da yin ta akan lokaci ba sa wuce lokacinta kuma ba sa tara salloli su yi su a lokaci guda a'a sukan yi sallah akan lokaci wato suna dawwama kan sallah har yanzu a cikin tafsirul ishara abin da ya shafi malaman tasawuf in zo fassara irin wannan suna fassara allazina hum ala salatihim da'imun wato ma'arifai wanda suka kai mataki na kololi na ma'arifa suke mushahada da hadratul kursi to waɗannan ko da yaushe ko ba sa sallah ma kaman sallah suke yi saboda karfin mushahadar su saboda karfin mushahadar su mushahadar su na a waje da sallah ma sun fi mushahadar ka kai da kake sallah domin kada ka fara sallan sai ka fara tuna shefanin gida ka fara tuna matarka tana asibiti ka fara tuna yaranka an koro su daga makaranta ba su biya kuɗin makaranta ba ka fara har yayi ai shi yasa kake samun kabli da badi wata kila a sallah wani lokaci to amma su duk da kabli da badi annabi sallallahu alaihi da kansa yayi kabli da badi don ya koya mana ba wai don shi ya shagala yayi sahu ba wane wane sahu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wajen dawama lallai a wajen matakin matakin hawansu na marifan hawa hawa ne akwai lokacin da hawan ya fi kololi akwai lokacin da za a dan sauko amma ko da yace suna mushahada da hadatul kursi ba sa barin kaman a kowane lokaci kaman sallah suke yi ko da ba a sallar ba ma
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم آه والذين في أموالهم حق معلوم وإن أولا دا تكن دوك ينسو أكوي حق معلوم أكوي آه حقي sananne na wajibi na zakka da suke warewa wato yana faɗi a cikin suratul zariyati yana cewa آه آكذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر يستكثرون وفي أموالهم حق للسائل والمهروم أتشن دوكين أكوي حقي sananne wato na zakka shi yasa aka ce haƙƙun ma'alumin kenan kuma banda na zakkan ma sukan sa wa kansu sadaka ta nafila ta ka'ida to ko ita din ma haƙƙun ma'alumin yana iya ɗaukanta amma nan dai da zakkar ake yi tukunna kuma bayan zakkan ma in mutum ya ɗaura wa kansa ta ɗau'i na yin sadaka lokaci lokaci na ka'ida to ya zama haƙƙun ma'alumin din shi ma wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum ga mai bara wanda yake bara wal mahrum da kuma mutumin da yake kamewa yana cikin talauci amma baya bara dan kada ya zubar da girman shi har ma in ka gansu ba ka gane irin waɗannan suna cikin talauci ba alqur'ani yana faɗi cikin suratul baqara yana cewa للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف wanda bai sani ba in ya gamsa ya ɗauka mawadata ne saboda kamewa saboda ta'affuf saboda kamewansu to ya zama shi a dukiyansa yana ba da zakka yana ba wa masu bara yana ba wa waɗanda ma ba sa bara ɗin lissa'il wal mahrum
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين سنة ودن وند يصدقون بيوم الدين sun gaskata ranar alkiyama wato kaman an cewa Allah to ai duk musulmi ya gaskata ranar alkiyama me yasa su kadai yace a ayyukan su ke nuna gaskatawan ai kowane musulmi a baki da zuciya ya yarda za alkiyama amma ba lallai ne aikinsa wajen tsoron Allah kaucewa abin da Allah ya hana da yin abin da Allah ya ce a yi ba lalle ne ya nuna tsoratuwansa da ranar alkiyama ba ta yiwu ya yi imani da ranar alkiyama amma ga yana sabo ya yi imani da ranar alkiyama amma ta yiwu ga farille da Allah ya ta baya kulawa da su to kaga wannan halayensa ba su nuna karfin imaninsa da ranar sakamako ba amma su saboda karfin imanin sai ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiquna wa'annan ne wayanda tsoronsu da alkiyama ya bayyana wajen kasancewarsu kullum suna cikin tsoro suna makirkita wajen tsoron azaban Allah Ubangijinsu.
إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إن عذاب ربهم غير مامون الله ce gaskiya ne lallai ya kamata su ji tsoron azaban Ubangijinsu kuwa domin me domin inna azabar rabbin sani azaban ubangiji sun gairu ma'amunin ba abin amincewa bane a cikin suratul arafi yana cewa afa aminu makrallah fala ya amanu makrallah illa alqaumul khasirun a shin yanzu za ku shin su mutane sun amincewa kamun Allah ne ai ba wanda ba wanda yake amince ma makirci wato kamun Allah sai ba wanda amince ba wanda yake amincewa kamun Allah sai hasararre wanda ya asara a irin wannan ana ba da kissar waɗansu tagwaye da aka haifa a bani isra'ila wajen amunin makin layi wato inda yake zama babban bala'i akwai wasu tagwaye da aka taɓa haifa guda biyu ɗayansu shi tun da aka haife shi har ya girma ba abin da ya sa a gaba banda ibada kwana sallah wuni azumi kwana sallah wuni azumi haka ya rayu har ya gama rayuwarsa ya rasu rana ɗaya aka haife su rana ɗaya suka rasu shi kuma ɗayan ba abin da ya sa a gaba kullum kamar zuwa gidan molo gidan giya gidan mata kullum ta ake samun sa bai dawowa gidansa sai kusan asubahi kuma gobe ma sai sake tafiya kullum haka kullum haka dukkan su haka suka rayu haka suka mutu ba wanda ya canza to da suka mutu sai Allah ya wayi ma annabi Musa ya ce masa wanda yake wuni gidan molo ya kwana bai dawowa sai kusan asubahin na Allah ya gafarta masa ya sa shi aljanna har abada shi kuma mai kwana sallah wani azumin nan Allah ya tashi a wuta har abada sai hankalin jama'a ya tashi hankalin annai Musa ya tashi me ya faru haka ba dama a tambayi Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah riga yayi doka ya zartar ba wanda yake tambayi kan mene sai dai ni in tambaya wa hum yusaluna sai dai su bai a tambaye su to sai aka ce aje a tambayi matansu ai ko halayen mutum ya buya wa mutanen waje ba zai buya wa matan shi ba da aka aje a tambayi matan sa sun san wani abin da mu na waje bamu sani ba aka je aka tambayi matar mai ibada ta da kwarai da gaske wallahi wani da kusan shi haka yake kwana sallah wuni azumi kwana sallah wuni azumi amma yana da wata al'ada guda daya ce me tace al'ada ce kusan in asubahi ta yi yakan zai kwanta ya huta kafin sallah bayan ya yi sallan dare ya gaji to in ya zo kwanciyar nan ta baya yake faɗuwa kan gadonsa sai ce aljannan nan da Musa yake albishiri da ita in mai gaskiya ce ta mu ce mu riga mun biya kuɗinta a tun da kuɗinta ibada ne an riga an biya sai in Allah ya ce ba ta sayarwa ba ce ba sai ne akwai wani abu a ciki ko kai ne ma kace ba na sayarwa bane akwai yadda aka iya da kai wannan na Allah wai ko kai ne ko min yau kuɗin da aka ba kace ba na sayarwa bane kayan nawa da yadda aka iya da kai ba na Allah sai ce aljannan nan ta musa in dai gaskiya ne to ta mu ce mu wato ya riga ya gama a matsayin a ganin sa ya biya kuɗi an gama komai an yanka masa rasi da ranar lahira ko zai je karbi kaya hada amnu min makillahi kenan ya amince wa kamun Allah saboda gan dan ibadar da yi shi kuma aka tambayi matar mai sabo ta ce wallahi ma wani mutumin banza ne ya dauka san shi wuni yake gidan mata gidan molo bai dawo nan sai kusa asubahi amma yana da al'ada ɗaya shi ma idan ya dawo baya bacci idan ya dawo maimakon ya bacci sai ya tuka kayansa da ya je ya sabo da su ya zubar a daki sai ya zo tsakar gida ya zauna yana ta kuka yana ɗiban ƙasa yana zubawa kansa yana cewa wayyo Allah wayyo Allah yanzu Allah kai ka halice ni kuma Allah zaka kona ni Allah kai ka halice ni kuma na sabe ka kuma zaka kona ni kai Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba tubansa ba zai hana gobe ya sake fantsama ya koma gidan molo ba sannan kuma dawowansa daga gidan molon ba zai hana ya zo ya sake tuba ba yadda shi ma wancan sallansa bai hana shi ya zo ya wa Allah gori cewa ya yi ibada ya biya kuɗin aljanna haka shi ma wannan sabonsa bai hana ya zo ya tuba kullum haka suka rayu har ranar ƙarshe suka mutu to kaga shi wannan kullum yayi aikin ibada in ya zo kwanciya sai ya rusa aikin ta hanyar gorantawa Allah cewa ya yi aiki in yace aljanna nan da mu zaki faɗi ai ta mu ce to kaga ya gorantawa Allah Allah sai ce ban karɓa ba aljanna ba ta sayarwa ba ce shi kuma wannan kullum da ya saba ya ce Allah na tuba Allah na tuba sai Allah ya yafe kaman bai ba sai dai in gobe ɗebo sabo in ya sake dawa zaki ce Allah na tuba sai Allah ya yafe har ranar ƙarshe ranar mutuwarsa ka gaya mu ran da zurmin zai zauna tunda kullum sai ya tuba kullum sai ya saban kullum sai ya tuba wannan gon kullum sai aiki mai kyau kullum sai ya rusa ta hanyar gorantawa Allah to shi yasa mu masu ɗabiƙan tijjaniya shehu shehu tijjani jalla na da shi sharaɗin da yake bayarwa duk wanda yake zai zama almajirinsa muridinsa sai ya karɓi sharaɗin adamul amni min makillahi sai ya yadda ba zai amince wa kamun Allah ba sannan a bashi dariƙa in ba zai amince in dai yaji zai amince Allah ba zai mun komai ba na riga na sha to dariƙa ba tijjaniya ba ta ba ce